بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata sha sha uku ne ko? sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha daya a lissafin turawa yau za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am idan ba manta baka jiya a mun tsaya ne akan aya ta 152 aya ta 152 wannan Allah madaukin sarki wala taqrabu malil yatimi illa billati ya sanu hatta yablugha shudda Allah ya hana mu cin dukiyar maraya in ba da hakki ba sai ya kai matsayin girmansa a bashi Allah ya ce mu cika mizani da sikeli wa aful kaila wal mizana bil qist da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha wa idza qultum fadilu walau kana za qurba Allah ya umarce mu da adalci idan za mu yi magana wa bi adillahi aufu Allah ya umarce mu cika alkawari zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi don ku yi tuntuntuni ku wasu da abin da Allah ke gaya muku yau kuma za mu tashi akan aya ta 153 faɗin Allah madaukin sarki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السوء فتفرق بكم عن سبيله نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
Allah ya ci gaba da bayani cewa wa anna hadha sirati mustaqiman kuma wannan ita ce hanya ta hadha alladhi wasaitukum bihi fi hatain al-ayatayn wannan abin da nayi muku wasiya da shi a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ai shine hanya ta tariqi wa dini sirati ita ce hanya ta kuma ita ce addini na mustaqiman miƙaƙƙen addini mustawiyan kawima addinin da yake a daidai yake ba karkatacce ba don addinin musulunci addini ne miƙaƙƙen addini ba addini ne karkatacce ba don saboda babu ra'ayi babu kuma son zuciya a cikinsa magana Allah ya ce annabi ya ce ne kawai a ciki sai kuma abin da ya dace da faɗin Allah da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗin sawwa anna hada ana nufin watlo ka karanta musu ya manzan Allah cewa wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya wala ta subula kada ku bi subul soye-soyen zukatanku wato da hanyoyi na ɓata a turukal muktalifa allati ada hada tariq kada ku bi hanyoyi waɗanda suke na saɓani wanda ba hanyar musulunci ba kamar al-yahudiyya والنصرانية وسائر الملل kamar yahudanci da kiristanci da wasu hanyoyi waɗanda ba na daidai ba kai bayan wannan ma da soye-soyen zuciya da bin wato hanyoyi na ɓata da bid'a duk suna ciki wala tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili bin wannan hanyoyi shine zai raba ku da hanya ta ta kwarai tafarraqa bikum fatamila bikum wa tushattita bikum su karkatar da ku su baza ku ku watse ku warwatse ku baje an sabili ku bar hanyata mana ku watsar da hanyata da kuma addini na wanda na yadda da shi kuma manzo Allah ya yadda da shi zalikum lalle wannan wanda aka ambata muku wasakum bihi shine abinda Allah ya muku wasiya ku yi riko da shi la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yadda ya ruwaito yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara sahabbai sai ya musu zane خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا النبي تارى مسيمنا ونزاني سيتي هذا سبيل الله wannan miƙaƙƙen zane ya ce shi ne hanyar Allah sun makatta khututan an yaminihi wa an shimalihi ga miƙaƙƙen zane guda ɗaya sai kuma ya wasu zanunnukan a gefen dama da a gefen hagu yamin wa shimal dama da hauni sai annabi ce hadhihi subul waɗannan su ne hanyoyi ala kulli sabilin minha shaitanun yad'u ilai ga miƙaƙƙiyar hanya guda ɗaya ta Allah ta fi sabilillahi ga sauran hanyoyi kuma na addinai sai annabi yake cewa kowace hanya wannan na gefe ɗin da na dama da na hagu kowace hanya akwai shaidani shugabansa shaidaninsu wanda yake kira zuwa ga wannan hanya din wanda Allah sai karanta wannan hadisi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya ku bi ta kada ku saba wa hanya ta hanyar ƙwarai wannan hadisi imamu darimi ne ya fitar da shi sai ya kawo shi a babu karahiyatil akhdhi bir ra'yi babin da yake gaya mana cewa haramun ne mutum ya riko da ra'ayinsa addini imam tabari ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirinsa ibn hibban ya ce hadisi ne sahihi haka kuma imam al-hakim ya inganta shi wa wafaqahu zahabi da imam al-ajurri shi ma ya kawo hadisin a cikin ash-shari'a da imam al-lalaka'i a cikin sharh usuli a i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da ibn abi asim a cikin as-sunna da imamu ahmad a cikin littafin al-musnad da imamu tayalisi a cikin littafin al-musnad da ibn abi shayba a cikin al-ba'is ala inkaril bid'i wal hawadith har ma da imamu nasa'i a cikin littafin tafsirinsa duk waɗannan malamai sun rawaito wannan hadisi da yake nuna mana haɗarin rarrabuwa da babbajewa a cikin lamari na addini abinda ake so musulmi shine su bi wannan hanya guda ɗaya maganar da za a ta maimaita ta bata da daɗi ba ji daɗi ba amma haka Allah ya ce kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kuma da annabi ya faɗa sai karantar da wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u duk inda kaga rabuwar kai to akwai ra'ayi akwai son zuciya kuma annabi yayi gaskiya ya ce kowace hanya daga cikin hanyoyin nan akwai shaidani da yake kira zuwa ga wannan hanya din abinda ake nufi da shaidani shine shugaba jagora da yake kira akan wannan hanya ta ta ta addininsa me yasa aka ce da shi shaidani saboda yana kiransa akan sabanin abin da qur'ani ya zo da shi ba sai lalle ya zama shaidani na aljan ba duk wanda ya kauce karantarwa Allah ya kauce karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga ya zama shaidani wallahi yawanci sabanin nan da kuga an shuka shi a cikin musulmi wallahi akwai manufa ne wallahi akwai waɗanda suke cin moriyar sabanin dan wani zai zama shine shugaban bangare na kaza duk returns da abubuwa da ake samu shi za a yi ta kaiwa to shi fa bai zai bari a haɗa kai ba saboda idan an haɗa kai zai ce to ya za a yi a samu dan abin da ake samu ba zai bari a haɗa kai ba to shi yasa rabuwar kam gaskiya wasu rabuwar alheri ce su a wajen su amma fa alherin duniya da suke samu sannan kuma nan ne zai samu ya mulkin sa shi ma idan an zo gabatarwa a ce shi ma shine shugaban bangare na kaza wannan ma haka ga sunan dai tasabum jami'an wa qulubum shatta gashi dai ana sallah ana kallon gabar da zaka tsammanin mutane suna tare amma zukatansu a babbaje suke dan wa musulmi musamman samari matasa bai kamata a goyi bayan sabani da yake faruwa tsakanin iyayenmu da malamanmu da kuma waɗanda suka gabace mu ba don sun saba wannan bayan nuna cewa abin da suke kai daidai ne gaskiya zan faɗa in daɗa maimaita saɓani da ake a garin nan rabuwar kai na addini ya yi yawa kuma amma ba daidai ba ne ka yi ƙoƙari ka nemi hanya ta daidai ɗin hanyar daidai ita ce inda take neman wato samarwa kanta haƙuri da bin gaskiya ko da ku wannan gaskiya ɗin ba ta zo ta ɓangaranta ba da a rabu gwanda a haɗu da a kyakkyace gwanda a ɗinki amma na gaya muku wani bawan Allah wata rana an yi magana aka ce a haɗa kai a yi ƙoƙari a ajiye duk saɓanin da ke faruwa ɗin sai ke gaya wani kuma fa malami ne shi ma kuma jagora ne sai ke gaya wani ke ca to wai ku da ke ca haɗa kai haɗa kai idan aka haɗa kai ta mu me za mu ci wallahi tallahi haka ya faɗa wani na san mutumin yana nan a nan garin in na ga dama sai in faɗi sunansa amma ba zan faɗa ba me za su ci kina harka ce ta tuwo kenan babu abin tausayi wallahi shi mabiya a harba mutum ya can wannan masu harba na su can amma da awa ta kwarai ita ce kurin ka dubi gaskiya ka dubi gaskiya ka dubi gaskiya inda take yanzu mutum dan uwanka musulmi fa ina maimaita musulmi musulmi ina saboda musulunci shine a gaban mu kuma ba mu da wani abu sama da shi yana sallah yana azumi yana zakka kuma baka ga yana shirka ba kuma baka ga ya aikata bid'a da ta fitar da shi daga musulunci ba ba ka da wani dalili kararrafa da ya nuna gashi wannan mutumin ya rida ya zama ya zama kafiri amma sai ka ce ba za ka bi shi sallah ba saboda ba musulmi ba ne ba za ka ci yankansa ba saboda ba musulmi ba ne ka raba aure tsakaninsa da yarka ko yar uwarka ko in za a bashi aure ka hana a bashi saboda ba musulmi ba ne kai me yasa ba musulmi ba ne saboda ba dan kungiyar ka wani kuma ita kungiyar nan Allah ya mata albarka kowace ma daga cikin kungiyoyi duka ina magana ne ba kungiya ɗaya duk kungiyoyi gaba ɗaya akwai lokacin da zaka ga babu su to musulmin da suka mutu a shekaru saba'in ko tamanin ko ɗari da suka wuce su mai matsayinsu na'am ko shekaru hamsin da suka wuce mai matsayinsu wanda ba a san da wannan ba wataƙila wanda ya kawo ta ma baya nan ma ba ma haifi shi ba su kuma mai matsayin su sun mutu kafirai na'am ko kuma sun yi mutuwa ta jahiliya dole ka ce sun mutu musulmi saboda baka da abin da zaka ce sun zama kafirai to idan Allah ya sa an dan samu na haske an gane hanya an dan gyara wasu abubuwa da ake kai na kuskure shikenan kuma sai amfani da wannan a mai da shi makami adda wuka diga da za a ta saran kai mu ta kashe kanmu da kanmu wannan wayan zai ce ayan daina jan aya yanzu ana magana akan arna waɗanda ba musulmi ba in an ja aya kawai mutum sai dai ya lalumi dan uwansa wanda ba sa shiri sai liƙa masa ita a ja aya a ce a ce wai wai mushrikai irin na maka ko mushrikai masu bautar gumaka ko na abu a'a in an jawo ta sai dai a kokarin a liƙa ta ga dan uwanka musulmi wanda kuka samu sabanin ra'ayi da shi samari matasa waɗanda kuke tasowa da Allah ya muku gyadar dogo kuka fahimci abin ba ku zurma da yawa ba ku yi kokari ku rayu kamar yadda duniya take rayuwa da wayewa na musulunci kuma da karatu da ilimi amma mutum ya zauna ya ta shuka faɗa da shi da ɗan uwansa da gaba ya saba wa Allah kuma ya ce yana kira akan Allah kuma ya ce yana kira akan hadisin manzo Allah kuma yanzu wannan ga aya ce Allah ya faɗa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u hanya ta kwaya ɗaya ne ku bita kwaya ɗaya Allah ya ce bai ce biyu ba bai ce uku ba bai ce hudu bai ce biyar ba kuma annabi ya zo ya yi fassara ayar aikace ya kawo hanya guda ɗaya miƙaƙƙiya ya ja ta sanda ɗaya ne ya miƙar da shi sai ya wasu hanyoyi a dama da hagu ya ce ga sunan duk hanyoyi ne su ma duk akwai jagora da yake kiran mutane a kai shi ma yana da awon cewa wannan ɗin daidai ne to me daidai shine ka bi alƙur'ani ka bi sunna bata taso ba dan wanka musulmi ka cewa bara ka ci kansa ba ta taso ba dan wanka musulmi yana sallah yana azumi wataƙila ma fi ka iya sallar ka ce wa ba za ka bi shi sallah ba saboda an hana ka ko kuma ka ce in yi maka sallama ba za ka amsa ba muna nan junanmu muna ta kafirta junanmu wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne amma dai ku yi haƙuri daga shekara sai shekara amma dai na san hakki ne wajibi ne wallahi mu faɗa idan muka yi shiru ba mu faɗa ba ba daidai ba ne kuma mu da'awar mu abinda muke kira shine wallahi a yi haƙuri a zo a haɗu mu dai 'ya'yanku ne mun faɗa mun maimaita shekaru da dama 'ya'yanku ne mu ɗannanku ne almajiranku ne mu mu mai yadda da wannan faɗan ba ku dawo ku haɗu in ba za ku haɗu ba kuma ta ƙasa za mu haɗu ina gaya muku duk mutum musulmi da ka je sallah kowace ƙungiya ce ta kabbara ka bi ta sallah wannan shine magana ta gaskiya wanda kuma yace ba haka ba bismillah zai bayani hujjar ita ce duk wanda kace ba ka bi sallah sai ka bada hujja ta dalilin da ya zama arni yanzu kurin dan mutum baya shiri da kungiyar ka kawai sai kace ya zama kafiri tsakani da Allah a raba masallatan da suna tare gida ɗaya a raba wani yanzu wai wai dan uwansa wa da gani wani ya mutu wai ba za a je wai ba zai je masa sallah ba wai mushe ne bambancin su kurin fa saboda shi yana A wancan yana B ko wannan yana B wannan yana A akuya ta zo za ta shura za ta mutu an ƙi a yanka ta saboda wannan ya ce in wannan yanka wallahi ba zai ci yankansa ba kuma wallahi ina faɗa Allah kai ne mahaliccinmu ya Allah kai ne shaida wallahi duk malaman da suka kira mutane suka dora su akan wannan aqidan wallahi sai Allah ya tambaya wallahi an cutar da al'umma akan wannan wallahi ba daidai bane ba daidai bane sai Allah ya tambaya inda akwai dalili da hujja alhamdulillah amma babu dalili tsabar ra'ayi ne tsogwar aka yi ta canja abubuwa idan wannan yana taron wannan yana kaza sai in canja ba zan yi ba saboda wani yana kuma abu na addini akwai aya akwai hadisi kuma da ce ayi abu sai a ce ba za a yi ba saboda suwa ne ba tsaye to annabi dai ya ce ku ba hanya daya wanda kuma yake son tsiran ya ba hanya daya ya za ka ba hanya daya kai din ka dauke su musulmi kar ka ji a ranka cewa dan uwanka kafiri ne in ka ji a ranka cewa dan uwanka kafiri ne to kana da mushkila wallahi kar ka yadda wani zai je ta fada ya ta fada ya ta fada ya je ta yi Allah ya ganar da mu gaba ɗaya shine abin fatan mu amma kai din karka ji aranka cewa dan uwanka musulmi ka ce da shi kafiri gaskiya kai kokari ku rage gabar a rage a kafafa in da ba aure a kulla aure a cigaba da mu'amala ba a magana a cigaba da yi a rinka gaisawa sai ga gari yayi kyau kuma albarka ta sauka kuma wanda suke samun alherin da suke samu a ciki su suna gana alheri ne kwastomomi za su ragu insha Allah tabaraka wa ta'ala ni dai na sani yaro matashi mai hankali mai nutsuwa wanda yake sauraron ilimi da adalci ba wai wanda aka sa masa tukunya aka kife masa kansa aka ce karka saurari wani ba na san ba yanda za a iya zo ya bi wannan ra'ayi ba zai ba amma akwai na tabbatar wanda ake kifa musu tukunya a ce in ba malama ne karka saurari kowa sai a maka dabara a ce karka saurari kowa ko aya ko hadisi ya sai a ce na yan suwa ne to wannan kuma kaga da samartakanka da hankalinka Allah ya bawa saurayi matashi hankali da idraki da riskato shikenan kuma an an rena maka hankali an sa ka a wani abu daban kuma kar ka manta zance na karshe shine kowa da kabarinsa wallahi duk wanda ka sani da kabarinsa yanzu nan duk abin da zan zo na maka in ta kuskure Allah ya kiyaye na jaka akan bata ko kuskure to ni zan tafi nawa kabarin jin ɗebi tawa azabar kai ma kuma zaka je ka ɗebi naka azabar to shi yasa babu bukatar kai mun da'a akan abin da kaga ba daidai bane karka bi ne akai yau wanda kaga daidai ne Allah ya ganar da kai daidai ne ya dace da Qur'ani ya dace da sunna ya dace da maganganun magabata na kwarai shikenan a nan mun karanta hadisi da ku cikin mutanen Makka da na Madina wani abu ya faru ɗaya ya ɗaga nu ya ce ya ƴan Madina ɗaya ma ya ɗaga nu shi ma ɗan Makka ce ya ƴan Makka annabi ya ce ina raye ban mutu ba za ku mu wannan maguzancin tun ban mutu ba yace da'uha fa innaha muntina abu ne mai doyi abu ne mai wari annabi ya tsawata musu ya hana su ya kulla kawance tsakanin mutanen makka da na madina ya sa wannan wasu wallahi wani ma matansa ya suke suka yi idda ya ba wa dan uwansa dan maka ya aura wani yana da jari ya raba gida biyu ya ba wani dan a tabbatar da uhuwa islamiyya dan uwantaka ta musulunci hannu daya karfi daya jama'a daya alƙibla daya annabi daya qur'ani daya hadisi daya qur'anin ku daya fa ko akwai wani wani dan wata kungiya da yace shi bai daba ga Qur'anin sa in ba yan shi'a ba yan shi'a ne suke da Qur'anin su daban Musa Fatima ko mu ba da su muke magana ba waɗannan suna da Qur'anin su daban sun ce wannan Qur'anin Umar ne ba Qur'anin daidai bane Qur'ani ne na ƙarya haka suka ce to wannan ba da su muke magana ba alƙibla ku daya gabar kuke kallo Ka'aba ita ce wurin umarku da dawafin ku tahiyar ku iri daya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah salatin annabin ku iri guda menene din ku komai iri daya me ya raba ku ra'ayi na suwa malaman ku shikenan ba ra'ayin Allah ba ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun to ana ramu
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
Allah ya ce sannan muka ba annabi Musa littafi cikakke ثم آتينا موسى الكتاب تماما إمام ابن كثير كتشوى آتيناه الكتاب تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه بشريعته كما يدعى الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء muka bawa annabi Musa cikakken littafi gamamme kammalalle shine tamaman duk abin da yake da bukata na shari'arsa ya cika an ba wa annabi Musa littafin sa a taura kafin zuwan alkur'ani mai girma amma ba mu tauye masa komai ba Allah yana ba wa manzon Allah labari cewa ni'imar da muka yi wa annabi Musa gashi mun bashi littafi tamaman alal ladhi ahsana wa tafsal alladhi ahsana ga wanda ya kyautata shine ma'ana alal alal alladhi ahsan kenan alal muhsinin ya dace da masu kyautatawa addini jaza'an ala ihsani ala ala ihsanin fil amal sakayya ne ga waɗanda suka kyautata kuma a cikin aikin su wa tafsilan li kulli shay kuma wannan littafi mai bayani ne shine tafsil ga dukkan komai yahtaju ilaihi min shara'i din ko yuhtaju ilaihi abinda duk ake da bukata na shari'ar addini wa hudan littafi ne mai shari'a wa rahmatan da jin kai la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun yana bayani cewa mutane ko sa yi imani da gamuwa da ubangijin su tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da littafin nan ya zamanto dan mutanen annabi Musa su yi imani kuma su yarda cewa Allah ya saukar da shi ga annabi Musa din wal man anzala kitaban ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunahu wa tukhfuna kathira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون lalle ba wanda ya saukar da wannan littafi ga annabi Musa sai Allah tabaraka ta'ala kuma littafi ne cikakke kai yuminu wa yusaddiqu bis sawabi wal iqab dan su imani kuma su gaskata da ainihin lada da kuma ukuba da yazo da Allah yake bayani wannan aya tana mana bayani ne akan cewa ashe shi ma littafin at-taura da Allah saukar annabi Musa littafi ne cikakke kuma karɓaɓɓe a gurin Allah kun sa akwai littafai akwai linjila an saukar wa annabi isa alaihi salatu wassalam shine bible amma amma amma sun yi corrupting ɗinsa sun lalata shi tunda akwai old testament na new testament sannan kuma akwai zabura mun saukar wa annabi dawud in ji Allah wa na dawud da zabura sai kuma at-taura shine sun ma'atina musal kitaba tamaman على الذي أحسن سيكما القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون Allah ce lalle wannan alkur'ani daukaka ne da matsayi a gare ka kai manzon Allah da kuma mutanenka ɗaukaka ne matsayi ne alkur'ani gare ku kuma amma fa da sannu za a tambaye ku akan alkur'ani in kun yi aiki da shi ko ba ku yi aiki da shi ba to nan Allah yana ba mu labari dangane da wannan matsayi na littafi matsayin wannan littafi na taura littafi mai albarka wanda Allah ya saukar to amma duk da haka kuma annabi Musa zamanin sa ya wuce kuma wannan al'umman ba ta annabi Musa bane wannan al'umma ta annabi Muhammadu ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to wannan yana nuna cewa abin da ya zama wajibi a ganmu shine mu yi riko da alkurani abin da ya zo ya dace da alkurani a cikin attaura za mu yi aiki da shi abin da ya zo attaura ya saba alkurani ba za a aiki da shi ba sayyidina umar wata rana ya dauki takardar attaura yana duddubawa sai ke cewa manzan Allah ya manzan Allah littafin nan gashi takardar nan tana da kyau abin da ke cikin ta mai kyau ne ko za mu dauka mu rubuta mu jotin mu yi amfani da abin da ya zo a ciki sai Allah ya ce sai manzan Allah ya fushi ya nuna damuwa sai ya ce alamatikum biha bayda anaqiya yanzu ban zo muku da wannan takarda farasul ba yanzu qur'ani na bai zo ya wanke muku komai da komai ba wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai wallahi da musa a raye yake wallahi bai isa ba sai ya bi ni in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suke cewa ashe wajibi ne a riko da alqur'ani kuma kada mutum ya zo ga alqur'ani ya zo yana kwashe kwashe ya je ya debo wani littafin kuma bayan alqur'ani da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سيتمي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا هكا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين
Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan fa littafi ne muka saukan muku da shi mai albarka la ilaha illallah Allah da kansa ya ce littafinsa alqur'ani littafi ne mai albarka kuma mun yadda mun yi imani ya ubangiji cewa wannan littafi ne mai albarka hada wannan damiri ya yarje ila alquran kitabun littafi ne anzalnahu mubarakun mai albarka fattabi'uhu ku bi shi ya ku mu'minai wa'malu bima fi ku yi aiki da alqur'ani ba ku da sama da shi in dai mutum ya yi imani da musulunci a tattare da shi to ba shi da littafin da ya fi alqur'ani hada alladhina dinu Allah bihi wannan shine abin da muke yi wa Allah bauta da shi duk wani tsari da ka sani kowanne ne ko daga ina ya taho wallahi bai kai tsarin wannan littafin na alkur'ani ba fasaha basira kwarewa sani ya kamata sanin logogin rayuwa sanin me zai kai ya komo lissafi tsara al'amura babu magana da kai magana Allah tunanin bature lissafinsa da tsarinsa a rayuwa ta dan adam bai kai ba ma a ambace shi ballantana a kwatanta shi da alkurani wannan littafi ne mai albarka to amma saboda sun san yana da albarka kuma Allah mu ya ce mu bi shi Allah ce fattabi'uhu ku bi alkurani duk abin da ƙur'ani ya ce ku aikata ku aikata iya daidai gwargwado wattaku ku kiyaye sabawa alƙur'ani wa ati'u ku yi da'a wa magana alƙur'ani la'allakum turhamun saboda da wannan ne za ku samu rahama saboda sun san wannan magana sai suka kawo ƙur'ani kishiya sai suka kawo tsarurruka na rayuwa suka ce a sauka daga kan ƙur'ani din alƙur'ani ƙauyanci ne rashin wayewa ne hatta doka in za a yi wa mutane hukunci ba za musu hukunci da littafin Allah ba yau ina ma da a ce musulmi a yi musu littafi a yi musu da abin da Allah ya sauka musu wanda ba musulmi ba kar a tilasta masa a je a masa da abin da ya yarda da shi kowa a masa hukunci da abin da ya yarda da shi kaga wannan shine adalci amma ba a dauko constitution a kakaba wa mutane a ce dole shi za su yi ba ko mu musulmi mu ya kamata mu mutunta qur'ani mu kimanta shi mu nuna kyawawan ɗabi'u da halaye na kwarai da suke nuna cewa wannan littafi littafi ne na kwarai littafin arziki ne ba littafin fada ba ne ba littafin hayaniya ba ne ba littafin wane ne sauransu akwai waɗanda suke ganin littafin alkur'ani littafin tashi hankali ne wallahi jahilci yasa mutum zai faɗi wannan wallahi ba magana tashi hankali akan lamarin qur'ani ina fata ana fahimta a'a magana ce ta samar da adalci da kula da rayuwar dan adam da tsaftace ta kuma da tsaftace dukkan wani tsari amma ba littafi ne da ya zo da faɗa ba sam littafi ne da ya ce a samar da sulhu a samar da zaman lafiya a samar da ƙaunar juna tunda jiya a gaban ku nan mun karanta manzon Allah ya je gaida mutumin da ba musulmi ba ba yahudi annabi ya shiga har gidansa ya je gaishe shi to ina waɗanda suke cewa kullum musulunci yana magana ne akan faɗa ba haka bane musulunci ya halatta kai kasuwanci da wanda ba musulmi ba kai business da shi kai mu'amala da shi ta rayuwa saye da sayarwa ku yi noma da shi annabi ya yi noma da shi da yahudawa a khaibara ya ce ku noma idan kuka noma ku ɗauki rabi in ɗauki rabi annabi ya yi da su ashe ana ɓata kamar musulunci ne a gaban waɗanda ba musulmi ba idan aka ɓata musu kamarsa sai a sa musu kyamarsa a sa musu kiyayya da shi daga baya kuma a cusa musu gaba da waɗanda suke musulmi ne wanda ba su addini iri ɗaya da shi har taimako aka ce a yi kai har zakka ma Allah ya a babin zakka ayar da ta zo cikin suratu tauba Allah ya ware a ba da zakka ga waɗanda ba musulmi ba da ake ƙoƙarin a jawo hankalinsu zakka ba Allah ya ce a ba su wal mu'allafatu qulubuhum to ina ina ina ina maganar cewa wai musulunci wai addini ne wai na ta'addanci wai yan terrorist ne wai a cikin musulunci sai dai jahilai da ba san addini ba su zo su yi misinterpreting na musuluncin su ba da wrong interpreti- interpretation na shi addinin su cutar da addini su cutar da musulunci ko kuma a samu wasu musulmin ba su yi wa musuluncin kyakkyawan fahimta ba su zo su ɗabbaka shi a gurgunce a kauce a mokaɗe ba a miƙe ba kuma wannan baya nuna cewa haka musulunci ɗin yake وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه mun saukar da littafi mai albarka ne ku bi shi la'allakum turhamun haka zai sa ku samu rahama an taqulu mun ce ku yi wannan ne li Allah taqulu kalmar an taqulu din nan daidai take da li Allah taqulu saboda kada ku ce kada a samu wasu su ce kamar daidai yake da faɗin Allah yubayyinu Allahu lakum an tadhillu ai yubayyinu Allahu lakum alla tadhillu li alla tadhillu kenan an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina saboda kar wasu ku su zo su ce ai an saukar da wannan littafi ne a bisa wasu jama'a guda biyu wasu kungiyoyi guda biyu wasu ma su juyar da abun su ce an saukar da wa yahudi ne da nasara wannan ana magana da mushirkan makka kafiran makka kenan waɗanda ba yahudu ba ba nasara ba kun san a cikin kafirai akwai yahudawa akwai kirista akwai kuma arna mushirkai wanda ba su da su ba yahudanci ba su kuma ba ba nasaranci suke ba to kada ku zo ku ce ai wannan littafin ma ai an saukar da shi ne akan yahudu da nasara kawai wa in kunna an dirasatihim laghafilin kuma mu dangane da abin da suke karantawa mu ba mu damu da shi ba la na'lamu ma hiya mun san me suke karantawa ba mun gafala mun rabkana kama a ce anzalna alaikumul qur'ana li alla taqulu innal kitaba unzila ala man qablina kada a ce an saukar da littafin nan akan wasu ne ba mu ba an saukar da shi bi lisanihim wa lugatihim an ba da shi da lugar su da harshen su falam na arif ma fihi ba mu san me cikin sa ba wa gafalna an dirasati kun mu mai da hankali wajen koyan sa ba fataj'alunahu udran li anfusikum Allah ya ce kada ku mai da wannan ya zama uzuri akan ku a'a alqur'anin nan yana magana ga kowa kowa an kira shi yazo ya ji qur'ani ya fahimta ka zo ko da kai ba musulmi bane ka saurari qur'anin dan kai wa kanka adalci saurari me yake faɗa a ciki kaga yayi magana da kai kenan in ka ji ka fahimta kaga sai kai aiki kenan to sai Allah kuma ya sake cewa in ba su faɗa ka ba sai su ce me kuma
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وما فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها نعم فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون in ba ku faɗi wannan ba kuma za ku zo ku faɗi wancan Allah ya ce dan kada daga baya kuma ku ce au taqulu law anna unzila alaina alkitab mu da mu aka saukarwa da wannan littafin lakunna ahada minhum ai da mun fi kowa ma shiriwa- shiriwa ma'ana ku ce kar ku zo ku ce a mu ma da mu ne aka saukar mana kamar abin da aka saukarwa yahudu kamar abin da aka saukarwa nasara a nan abin da ake nufi kaga yahudawa ba akwai a taura a kansu ba ta annabi musa in kirista ba akwai linjila ba ta annabi isa to ku mushrikan makka kar ku ce kuma ai ba a saukan muku da littafi ba to ga qur'ani ya muku magana kuma a makka aka saukar da shi kuma a makka kuke wannan kama ayoyin suna jan kunne ne dangane da mushrikan makka kafirai wanda su ba kirista ba su ba yahudu ba kar su ce sun yi zuciya me yasa su ba saukan musu ba kamar yadda aka saukar wa yahudawa an saukar wa yahudawa an saukar wa nasara an saukar wa musulmi su ma ba saukan musu ba sai Allah ce wannan qur'ani ya shafe ku dan kar ku zo ku ce ai da an saukan muku ma da sai kun fi kirista shiriwa sai kun fi nasara sai kun fi yahudu ma shiriwa to Allah sai ce hanzari ya kare faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja bayyananniya hujjatun wadihatun hujja bayyananniya ta iso muku daga ubangijinku shine qur'ani din wa hudan da shiriya da bayani wa rahmatun da jin kai wa ni'matun liman ittaba'ahu da ni'ima ga wanda ya bi wannan alqur'ani faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha Allah ya ce to fa gaskiya in dai haka ne ba ku bi ba ba wanda ya fi zalunci irin wanda ya ƙaryata ayoyin Allah wa sadafa anha ya kauda kai daga barin ayoyin Allah ba wanda ya fi kowa zalunci in dai ba ku bi ba in ba ku bi ainihin magana Allah ba to shikenan adalcin ubangiji duk ba yahudan da ya bi true a taurata annabi Musa to aljanna fa zai shiga haka duk dan kiristan da ya bi true addinin annabi Isa bai canja ba shi ma aljanna zai shiga to ku kuma mushrikai sauran kafirai wanda ba yahudu ba nisar ba to ga qur'ani ya zo muku hakika bayani da hujja dalla dalla filla filla mu ma dinnan wanda ba a zamanin mu aka saukar da qur'anin nan ba mun ji mun gamsu da shi ya gamsar da mu ballantana ku ga manzan a gaban ku ga muhammadun a gaban ku a gaban ku ake saukar da wahayi amma taurin kai da bushewa da kekeshewa yasa kuka ki ku bi Allah فمن أظلم ممن افترى ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي با وندي فذالنشي إرن وندي كرية آيون الله يكود كي قبلي na ayoyin Allah sanajzi alladhina yasrifuna an ayatina su al'azab Allah ce wallahi da sanu zamu isa kayya ga waɗanda suke kaucewa daga ayoyinmu su kaucewa ayoyi ya mutane zamu ɗanɗana musu mummunar azaba su al'azab shiddatal azab azaba mai raɗaɗi azaba mai tsanani bima kanu yasrifun saboda abin da suka kasance suna yi na kau da kai gabanin alkur'ani to wannan aya fa ba tana nufi akan waɗannan mushrikan kadai ba wallahi har musulmi da aka ja masa aya ya kau da kai ga aya sai ce kai ta shafa ga hadisi ce ba ruwa na tsalaka ne to ba wanda ya fi zalunci irin waɗannan a yanzu ƙur'anin mu bai shafe mu ba tambayin ku nake bai shafe mu ba namu ne ma kayan mu ne sai wani ya zo ya watsar da qur'ani yace ba zai aiki da shi ba ko yana ganin bin qur'ani ma kauyanci ne kauyawan mutane suke bin qur'ani shikenan sanajidil ladina yasrifuna an ayatina su al azab Allah ya ce za mu dandana masa azaba mara kyau bima kanu yasrifun saboda kau da kai da ya kasance yana yi ba shi kadai ba da duk wanda suka kasance suna wannan Allah ya tsare mu Allah ka zuta mu da bin Qur'ani sau da kafa
هل ينظرون إلا أن تأتيهم تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا haka قل انتظروا إنا منتظرون
Allah yake me- yake cewa to me suke jira me suke tsammani me suke jira har yanzu ba su ba su yi musu ba su musulunta ba hal yanzuruna hal tantaziruna aw hal yantaziruna ba'da takdhibihim ar-rusul wa inkarihim al-Qur'an me suke jira bayan sun karyata manzon Allah me suke jira bayan sun karyata al-Qur'ani jira suke illa an ta'tiyahumul mala'ika sai mala'iku sun zo musu suna karbar rawukan su ko تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ملائكو su zo su ɗauke rayukansu ko akwai wani kafirin da ya isa ce bai zai mutu ba to mutuwar Allah yake Allah da kuka ki ku bi magana sa shi yake turo yan aiken su zo su kwashe rayukanku ko kuma mala'iku su zo muku da azaba yanzu ba za ku yi imani ba sai mala'iku sun sauka muku da azaba a kirar hamza wal kisai illa an ya'tiyahum maimakon illa an ta'tiyahum aw ya ce rabbuk ko ku jira kuke sai ranar da ubangijin ku zai zo bila kaif ba a faɗi kaifiyar ya zai zo ba zai zo ne dan wato li fasli alqada'i baina khalqihi fi mawqif alqiyama Allah zai zo dan lissafi da yin hisabi da kansa a harkar hisabi Allah bai wakilta kowa ba da kansa zai zo ya hisabi al'umma ta gama haduwa da na farko da na ƙarshe minal awwali na wal'akhiri da na farko da na ƙarshe Allah zai zo da kansa don yin hisabi da kansa manzala ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ubangijinsa yayi magana da shi baki da baki baka da baka haka zai yi magana da Allah Allah zai masa hisabi babu dan tafinta a tsakani ba mai fassara kowa sai ya iya larabci ko oduduwa ne kai abin nan a kiyama sai ka yi larabci ko ko mun fulatancinka ko kwatsam ne kai dan fulatanci larabci za ka yi a kiyama ba wanda zai tashi ya yi wani wani wani golantoyi ba larabci ba tun daga gabari ma ana ce ma man rabbuka za ka yi fikin za ka gane me au ya ce ba'duwa ya ce rabbik ko ku jira kuke yi sai lokacin da wasu daga cikin ayoyin ubangijin ku za su zo kamar fitowar rana ta yamma rana tana fitowa ne ta gabar sai a ga an wayi gari ta bullo ta yamma subhanallah wannan shine au ya ce ba'du ayati rabbik haka da yawa cikin malaman tafsiri suka fassara ku yi imani ku bi Allah ku yadda da musulunci ku tuba waɗanda ba musulmi ba ku karbi kalmar la ilaha illallah kafin rana ta fito daga yamma din ranar da ta fito daga yamma to cikakkiyar alama ta tashin alƙiyama ta tabbata kuma alama ce ta cewa an rufe kofar tuba don wannan ranar za ta fito ta yamma ne ta daidai kofar tuba tunda kofar tuba a yamma take to idan ranar ta bullo mai kwanta fito ta gabar yanzu gobe muna jiran rana za ta bullo ta gabar ko to idan kiyama ta kusa tashi sai da safe sai ku ga rana ta bullo ta yamma to daga nan duk wanda ya aikin zunubi ya tuba Allah bai zai karba ba babu istighfari ba amfani kuma ba wanda zai zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba wanda zai yi wannan Allah ya karba babu kawai shi kenan zance ya ƙari tuba dai Allah ya daina karba saboda ƙofar da za a tuban take tafiya don an yi tuba tana fita ne ta yamma to rana ta fito ta daidai wurin ta toshe shi karkab ba masakar tsinke to shine manzo Allah yake cewa cikin hadisi ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Ubangiji قبل أن تطلع الشمس من مغربها kafin rana ta fito daga mafaɗarta duk wanda ya kuskure bai yi istighfarinsa ba sai ya wayi gari ya ga rana ta fito ta yamma to zancensa ya ƙare shi yasa ake so kullum kai wata astaghfirullah astaghfirullah ko akan mota astaghfirullah astaghfirullah zaka kwanta bacci astaghfirullah astaghfirullah kuna zaune ne a FC an yi shiru astaghfirullah astaghfirullah abinci kuke ci kadan huta astaghfirullah astaghfirullah sabai suka ce muna zaune da manzon Allah muna tattaunawa kafin a tashi da wurin zama da muka yi wallahi sai mun inga ya istighfari guda 70 ko 100 to annabi kenan fa da shi kam dama an yafe masa so ina gani ko kai to ku yi imani kafin ya ati ya ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha Allah ya ce imanin rai ba zai mata amfani ba lam takun amanat min qablu aw kasabat ima fi imaniha khaira wanda bata yi imani ba tunda ko kuma bata aikata na aikin alkhairi ba ga imaninta shine au kasabat fi imaniha khaira ba za a karbi imanin kafiri ba ba za a karbi tuban fasiki ba ba za a karbi tuban mazinaci ba ba za a karbi tuban mashayin giya ba ba za a karbi tuban mai shan wiwi ba ba za a karbi tuban dan kalare ba idan ya tuba ko tuban dan sara suka ko tuban dan daba ko tuban annamimi ko tuban mace mai saba wa mijinta ko tuban dukkan wani mabaranci ba za a karba ba Allah ce qul intaziru inna muntazirun ku saurara ku saurara inna muntazirun mu ma muna nan muna jiran ku ku zo kuma za mu yi muku azaba ga talla nan in za ku saya ku saya in za ku karba ku karba ba za ku karba ba to dandamu da ku mu jira shi da kulin taziru illa mun inna muntazirun abu huraira ya ruwaito hadisi riwayar imam bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha Allah fa bai zai tashi alkiyama ba har sai rana ta fito ta mafaɗatta fa'iza tala'at wa ra'aha nasu amanu ajma'in yayin da ranar ta fito mutane suka ganta sai su yi imani gaba ɗaya wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha a wannan lokaci imanin ba zai yi amfani ba lam takun amadat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira matukar wannan ran ba ta yi imani ba tun wancan lokaci a yanzu dan ta yi Allah ba zai karba ba abu musul ashari ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayar imam muslim ya fidda shi a kitabu tauba babu qabuli taubati min adh-dhunub hadisi na 2759 manzo Allah yana cewa yadullahi bustanun limusii al-layli liyutiba liyatuba bin-nahar wa limusii an-nahari liyutiba bil liyatuba bil-layl hatta talwa shamsu min maghribaha manzo Allah yake cewa hannun Allah a shimfiɗe yake Allah ya shimfiɗa hannunsa irin wanda ya dace da shi saboda masu barna na cikin dare fataken dare akwai wanda barnarsa sai dare da rana lafiya kalau mutumin kirki ne da shi za ku yi sallah ku komai yana dawowa da ya cika jakarsa da tuwo zai yi wanka ya zanzaro ya fita za su fita aikin dare ya je tabka barna wala akwai wanda gidansa sai an dawo da shi saboda bala'in giya in ya sha ya yi tatul sai an jawo shi an riko shi sai a zo an gida sai a tura masa kofarsa sai shiga matarsa ta sani abokan zunta na kusa da shi sun sani to Allah ya shimfiɗa hannunsa da ya dace da shi don ya karbi tuban masu barna da daddare ku tuba haka kuma Allah ya shimfiɗa hannunsa wanda ya dace da shi don ya karbi tuban fataken rana masu barna da rana da rana an gaji ana barna da daddare kuma a zo a kwanta wata ran kuma mala'ikan mutuwa ya zo tukuikuye ran ya tafi da shi to Allah ya ce ga hannunsa a shimfiɗe don ku tuba amma fa an ba ku wannan ofa din ne kafin rana ta fito ta yamma idan rana ta fito ta yamma akwai mushkila hadisi ya tabbata riwayar Abu Huraira kamar yadda Imam Muslim ya fitar manzo Allah yana cewa salasun idan kharajna abubuwa guda uku idan sun fito abubuwa guda uku idan sun fito la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira dirran da bata yi imani ba to wallahi imanin ta ba zai mata amfani ba in dai abubuwa guda uku sun bayyana tulu shamsi min maghribiha matukar kaga rana ta fito ta yamma to ba amfani imani wa dajjal ko kuma dujal kai ka san dujal sharru ghaibin yuntazar dujal shine mafi sharrin boyayyen abu da ake jiran shi duka al'umma nan suna jiran zuwan dujal to wallahi dujal yana zuwa babu karban tuba wa dabbatul ardi akwai wata dabba da za ta fito ba a san daga ina take ba wa idza waqa al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukal dabbatun ne ko dabba dabbatun min al ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah ya ce idan zance ya wakana akan su Allah zai fitar musu da dabbatun min al-ard sai ya fitar musu dabba wata dabba ce malam za ta zo tana magana dabba tana magana irin ta mutane tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mutane sun ki su yi imani da ayoyin Allah to da wannan dabba ta fito kun ji labarin ta an je wata dabba ta fito tana magana tana cewa jama'a sun ki su yi imani to wallahi ku ka ce astaghfirullah Allah bai zai karba ba wannan aya da wannan hadisai duka suna mana bayani ne akan muhimmancin yawaita istighfari shi yasa wanda Allah yake ya kasance shi fa ka duba Allah madaukin sarki wato ya yafe masa amma kullun annabi sai ya istighfari 70 dari yanzu da ni da kai guda nawa muke yi kai ka taba zama tsakaninka da Allah kai awa ɗaya awa biyu tsakanin magariba da isha'i a masallacin unguwarku ka zauna kurun ka kifa kan kana ta istighfari ka taba yi idan ka yi sau nawa ka yi to ka je ka ci gaba ka rinka yi kai ka san iya yawan zunubin da kake tarawa baka sani ba da haka wallahi akwai aiki a gaban ka babba bawan Allah na'am malam
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
to sai Allah ya zo yake magana akan masu rarraba addini waɗannan ayoyi dai sun dace da mu wallahi Allah yana magana kan masu rarraba addini innal ladina farraqu dinahum waɗanda suka rarraba addinin su suka kekketa addinin su za ta iya shiga musulmi suka musulmi da yahudu da nasara da majusawa da masu bautar wuta da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar taurari da masu bautar wane ne duk zai iya shiga su ma farraqu dinahum ne ina ce asali kowa dai an ce ya zama musulmi ne sai kuka ce ba za ku yi ba wasu ka ce wata za su bautawa wasu ka ce rana za su bautawa wasu ka ce tauraro za su bautawa wasu ka ce ruwa za su bautawa akwai masu bautawa kogi akwai masu bautawa itace akwai masu bautawa gunki akwai masu masu bautawa mutane ma yana cikin innal ladina farraqu dinahum akwai kuma wanda suke a cikin addinin musulmin suka rarraba wannan ya kama can wannan ya yi can wannan ya kudu wannan ya arewa wannan ya yamma wannan yi kaza wannan yi kaza wannan fari ne wannan shi shi shi baki ne wannan kuma yace shi kore ne ma wani yace to shi gaba ɗaya ma wankan tarwada ne wani yace to shi gaba ɗaya ma baya cikin kalolin gaba ɗaya aka rarraba wa kanu shiya'an Allah ce saru firaqan mukhtalifa ungiyoyi a rarrabe suka kasa kansu suka wawwatse suka baje da na aisha take cewa kamar yadda arwace daga umar dan khattab ya ce manzo Allah ya ce wa aisha ya aisha innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an hum ashabul bida'i wash shubuhati min hadhihi al umma waɗanda suka rarraba addinin nan nasu fa su ne masu bid'a da masu shubaha da son rai da ra'ayi a cikin wannan al'umma din kowa ya kama kungiyarsa ya ja tasa mai kuma hakura a haɗu akan kungiya ɗaya ita ce kungiyar la ilaha illallah muhammad rasulullah suna ba wani matsala ba ne manufa ɗaya ne in dai manufa ta ɗaya shikenan ba laifi ba ne don an yi kungiya kungiyar kaza kungiyar kaza amma dai ya zamanto ba faɗa ake ba wannan ba laifi ba ne a shari'a amma ya zamanto an rarrabu kuma ana faɗa to wannan fa dole fa guda ɗaya ne daidai Allah ya ce da manzo Allah lasta minhum fi shay idan waɗancan ne yahudu nasara majusawa masu bautar wuta masu bautar rana lasta min qitalihim fi shay'in karka yaƙe su a da farko Allah ya ce da manzan Allah waɗanda suka rarraba addinin nan nasu waɗancan yahudu nasara kirista wane ne da sauransu karka yaƙe su to amma wannan aya din lasta minhum fi shay'in aya da ta zo take magana akan alqital ta shafi ta shafi aya ita ce ayat suratul ma'ida idan kuma wannan ne na cikin musulmi lasta minhum fi shay to kaifa anta minhum bari wa hum minka bura'a a cikin addinin ka na musulunci waɗanda suka rarraba kowa ya kirkiro tasa to fa kai baka tare da su kuma su ma ba sa tare da kai shine lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah ka rabu da su kawai lamarin su yana gurin Allah sun mai nabihum bima kanu yaf'alun sannan shi Allah shi zai ba su labari dangane da soye-soyen zukata da ra'ayyukan da suka yi ta gina kansu da al'ummarsu kuma shi zai ba su labari hadisi ya zo daga irbad ibn sariya irbad ibn sariya sahabi ne na annabi ke cewa manzo Allah yayi mana sallar asubahi wata rana fa wa'azana mau'izatan balighatan zarifat minha al'uyun manzo Allah ya mana wa'azi mai shiga jiki mai ratsa zuciya ido ya zubar da hawaye wa wajilat min halqulo zukatanmu suka yi tarawa muka tsorita wa qala qa'ilun ya rasulullah wani mai fada yake cewa ya manzon Allah ka annaha mau'izatu mawadda'in ya manzon Allah kamar wa'azi kake mana na ban kwana kamar daga wannan shikenan wa usina to ya manzo Allah kai mana wasiya manzo Allah ya ce usikum bi taqwallah na muku wasiya da ku ji tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a ku ji ku bi ku yi wa shugabannin ku da'a wannan shine manhaji na kwarai na ahlus sunna shugaba a bi shi a masa da'a ba a fito na fito da shugaba a dauki makami a yaƙe shi a yi haƙuri a bi shi sai dai in ya hana addini yayin da shugaba ko shugaban ina kuma in ya zo ya ce ba za a yi sallah ba ba za a yi ibada ba ba za a addini ba to anan kuma za a ja daga amma in dai bai hana sallah ba bai hana azumi ba bai hana zakka ba bai hana komai ba to a yi masa da'a matukar bai yi umarni da sabon Allah ba sai dai in yayin da shugaba kuma ya kawo wani abu ya umarni da sabon Allah kamar yanzu misalin Allah kiyaye shugaban kasa ya ce duk dan Najeriya fa an kafa wata doka kuma sanad sun sa hannu da yan majalisa da komai dole ne dan Najeriya rinka shan giya to a nan gurin kaga sai a fito a fafata da shi don ba shi da wannan yancin amma sai shugaban kasa ce dan najeriya ya bi doka dan najeriya ya daina cin hanci dan najeriya ya daina zalunci dan najeriya ya ba da haɗin kai ga jami'an tsaro in ana patrol a daina fitowa da daddare ana kaza a daina shaye-shaye wannan duk dokoki ne na gyara ƙasa ko da ba musulmi bane in ya baka umarni wajibi ne kai me dalili saboda ba sabon Allah ya umarce ka da shi ba yace idan zaka bi hanya ka bi ta dama in ka zo dawowa ka dawo ta hagu tsarin hanya ba haka take ba mai tafiya yana dama mai dawowa yana mai yana hagu wani zai zo cewa to ai tunda ba tsarin Allah bane ai ba dokar ubangiji bane wallahi ni saba zan kai da Allah ka bi mana ta hagu to za a bi ta hagun din ka je ka kashe kanka kuma Allah ya maka azaba almuhim ku rike wannan ka'ida din shi shugaban mutum ko shugaban siyasa ko shugaban sarauta ko shugaban soja mai bindiga ko ɗan sanda ko ma waye ko shugaban al'umma ko shugaban unguwa ko shugaban ƙungiya ta kwamiti ko wani abu dole ne a yi masa da'a ya masa biyayya in bai yi umarni da sabon Allah ba amma da zarar ya kuskure umarni da sabon Allah to sai manya su masa magana sai ba za a yi ba yanzu kamar dokar da gwamnati ta so ta kafa cewa doka ce a gwamnati ba za a rinka aurar da yarinya ƙasa da shekara sha takwas ba gwamnati ta hana ba za a yi ba in an yi wannan sai a kama mutum ta ma kafa dokar to kaga wannan dokar ta saba wa Allah ta saba manzo Allah kaga ba za a bi wannan dokar ba inda za su shekara dubu suna cewa kada a aurar da yara ƙasa da shekara sha takwas ba za a musu da'a ba dan ba Allah ya kamu ne dan mu bi su ba me yasa ba za mu musa ba dan ya saba qur'ani ya saba hadisi manzon Allah ya aure na na Aisha tana da shekara shida ya tare da ita a gidansa tana da shekara tara to za mu bi manzan Allah ne ko ku za mu bi annabi za mu bi kuma idan mutum yau ya aurar da matarsa tana shekara sha hudu sha biyar ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba to amma gwamnati a wurinta ya saba mata dan ya saba wa gwamnati bai saba wa Allah ba bai yi komai ba to wannan shine adalci kaga anan ba za a bi su ba da abin da aka kawo cewa dole a makarantu a rinka karantar da sex education ilimin koya jima'i kaga wannan ta'addanci ne kaga wannan barna ne mu dai a matsayin musulmi wannan dokar bata dace da mu ba amma maguzawa waɗanda ba su da halal ba su da haram ko kuma waɗanda ba musulmi ba in addinin su ya ba su dama su je can su ta yi amma mu a musulunci da aka kafa mana wannan doka aka ce mu yi a najeriyance wallahi wannan zalunci ne wannan cuta ne wannan yaudara ce kuma an goyi bayan arna ne an taimaka musu kurum kuma dokar bata dace da mu ba a nan da wani zai fito na fito ya ce bai zai bi ba to bai saba wa Allah ba ina son mutane su fahimci abun very clearly sosai saboda akwai waɗanda suke ɓata sunan musulunci a ce a addinin musulunci waɗannan musulmi masu tsananin addini yan ta'adda ne su suke koya mutane tawaye to kun ji mun gaya muku shugaba ko arni ne ana masa da'a in dai bai yi umarni da sabon Allah ba amma ko musulmi ne kuma ko shine sallau dan sallah yayi umarni da sabon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wannan doka ce annabi ya bayar kenan ashe musulmi suna da'a ashe suna bi kuma yanzu waɗanda suke zuwa suna ɓata sunan musulunci a najeriyance suna rubutu a jarida suna wato ɓata sunan addini ku yanzu da a ce musulmin najeriya yan ta'adda ne da ai da ba kwanan da kun yi hijira wallahi wallahi da ba wanda ya isa ya zauna a cikin ku da wani ku suna nijar wasu suna china wasu suna kamaru wasu suna afirka wasu suna kasashen da suke na turawa ne amma musulmin najeriya ba yan ta'adda ba ne kamar yadda ake kokari a zo a liƙa mana ta'addancin a dole dole kuma ya kamata mutane su fahimta kun ga shi addinin nan wala ba wani boye boye duk abin da muka yi imani muka yarda da shi ala speaker muke faɗa ba wani magana boye boye idan mun yarda shi zamu faɗa muku zamu karanta muku in ku bai dace da mu ba kun fa wanda zai zo ya lika mana haka kawai a zo an ta lika musulunci barna duk wani abu na rashin mutunci sai a ce addinin musulunci ne duk wani abu na rashin kyauta ai sai a ce musulmi ne wallahi wannan is, is injustice yanzu kenan duk rashin mutuncin da aka yi sai a ce kiristanci ya koya a cikin kiristoci akwai bata gari kamar yadda musulmi ma akwai bata gari to menene adalci sai a bincika me addinin musulunci ya karantar a rubuce sai ku ɗauko ku ce aya kaza ta ce kaza hadisi kaza ya ce kaza malaman ku na musulunci sun fassara an ce kaza wannan ta'addanci ne a bisa tabaran hangen nesa na Najeriya gwamnatin Najeriya sai ku ce musulmi sun zama yan ta'adda to wannan shine sai a yadda da ku amma kawai hiya sai kawai da an je an je wani abu kawai sai a ce ai musulmi yan ta'adda ne wannan zalunci ne kuma wallahi wannan abun shine yake da samar da rashin nutsuwa da zaman lafiya a cikin kasar saboda ana likawa addini abin da bai dauke shi ba kuma shi addini na gaya muku ba wani boye boye in an in dai musulunci ya yarda shi fada ake terrorism din da kuke lika mutane cewa terrorist ne wallahi ba wani boyewa a lasfika a taro kai a bbc in za a jona mana za mu fada ƙarara ba wani boyewa amma abinda mutum bai faɗa ba musulunci bai faɗa ba ku zo ku liƙa masa dole dan kyama da kiyayya dan ai faɗa da musulunci ku jawo kafiran duniya su yaƙi addini su kashe musulmi kamar yadda kuke a sauran ƙasashe wannan shine kuke tsammanin zai samar da zaman lafiya a ƙasa wallahi ba shi bane wannan ba shi bane to mu musulmi Allah ya ce mu haɗa kawukan mu ko kuma sauran addinan ma Allah bai yadda su raba kawukan su ba tunda Allah ya ce da manzan Allah babu ruwanka da su inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu ya'malun to shine sai yake cewa na nayi muku wasiya da bin Allah da bin manzan Allah da bin shugabanni wa sam'i wa ta'a wa in kana abdan habashiyya ko da shugaban da aka dora muku bawa ne ba habashi a lokacin bawa ba habashi yana cikin mutanen da ba su da daraja a wajen larabawa to ko shugaban ku bawa ne dan habasha to kuma sada'a فإنه من يعيش منكم duk wanda ya tsawon nisan kwana da rayuwa a cikin ku fa sai raktilafan kasira ka annabi ai gaskiya duk wanda ya nisan kwana cikin ku musulmi wallahi zai ga sabani da yawa sabani da yawa sabani da yawa to amma idan sabani ya faru menene mafita annabi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ku riko da sunnata ku bi sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ku riƙe sunnar annabi duk abin da za ku tambaya me annabi ya ce ai idan wani ya jama wani ra'ayi ya liƙa ma ya ce kai faɗa da wani kai gaba da wani ka ce da Allah karam kallah akwai hadisi akan wannan abu wani kana ciyan kansa wani kana bi sallah wani kana je jana'izarsa wani kana binne gawansa wani kana mai sallama in ya amsa wani kada ai kaza kaza wani ko uwarsa ce ta mutu kar abita sai ya gama jawabin sa kace akaram kallah da Allah a ina za mu samu hadisin da ya bayani akan wannan magana a cikin Buhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah in yace ka bi kawai sai ka ce a ina ka tashi ka bar masa kayansa don ba annabi bane aikakke daga Allah ko annabi ne ba annabi ba ne daɗin wannan da'awar kun gane ko ta gino ne akan asoroci da hujja tari in mutum ya ce ka zo kai tari kakop kakop zo kai tari da sunan addini ne to sai ya baka dalili waye ce a yi irin wannan tarin aya ce hadisi ne ya baka babu bar masa kayansa shi kenan ba fada ba zagi ba cin mutunci ba habaici ba giyayya ba cewa ba na tare da kai gudun tsallake ka bar masa kayansa a shi kenan ba manzo Allah yake cewa ku yi riko da wannan addu'a alaiha bin nawajis wa iyyakum mutasatil umur ku nisanci bid'a me bid'a kirkirar abin da manzon Allah bai yi ba ka lika mutane ka ce addini ne akwai waɗanda su kuma suna zaune ba su da aiki sai dai su kirkiro wa mutane abubuwan da annabi bai musu yayi mutum ya je ya zauna a gidansa ya sha ko ko ya fidda salati kullun ya ce wa mutane su yi ta yi haka da mukalla ya ce shi ma yana da falala ha a malam falalarsa za ta zama mai falala ne in daga ofishin manzan Allah ta fito an yi mata rijista an mata stampi a ai maluman mu ne suka ce ayi wannan yana da matsayi za ka samu daraja da falala annabi guda saba'in kai annabi saba'in a ina ina ina to shi ma kulki duk abin da ake Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi ba sallah ce salati ne ko me da sunan addini in dai wani ya ce maka kai to kurin ka rike alqur'ani ka laluba ka gani ko ka tambayi malamai masana alqur'ani fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ku bincika qur'ani ku bincika sunna babu dalili ku aji akwai dalili ku aikata yanzu dan girman Allah da musulmi za su rike waɗannan aslaini asasiyai ne guda biyu waɗannan foundations guda biyu za su rarraba to wani ya zo ya yi wa'azin ya wuce gona da iri ya kai wanda bai kamata a kai shi lahira ba ya kai shi ko ya kai shi kaulasan wani shi kuma ya zo ya yi baya ya je ya ɗebo kayan da annabi bai ce a yi ba ya ce sai an yi ba dole a rarraba ba to mai hankali shine wanda yake duba ina ya kamata ya bi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce inna bani isra'ila manzala ce fa inna kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce duk abin da annabi bai ce ayi ba aka zo aka sa mutane suna yi da sunan addini wallahi bata ne kuma ayi hakuri fa kada ranka ya baci dan an ce kada ayi wani salati ko wani zikiri ko wani abu da kace ayi in dai annabi bai ce ayi ba kai din ka tausaya wa kanka dan kayi wa annabi kishiya malamai suka ce duk wanda ya kirkiro wani abu da ba manzo Allah ya ce ayi shi ba ya ce sai an yi to wannan yana nunawa directly ko indirectly yana nuna cewa shi fa manzon Allah nan bai cika addinin nan kamar yadda ya kamata ba dan ya bar wani abu mai muhimmanci da wani abu very important annabi bai kawo ba shine yanzu kai kawo mutane ko kuma ka ce a annabi yayi mantuwa ko kuma ka ce shi bai san muhimmancin wannan abun ba kai yanzu malami na karshen zamani kai ne ka san muhimmancin wannan abun shine ka kawo mutane to wanne ne zai dauko daya annabi bai manta ba kuma babu wani abu mai muhimmanci da manzan Allah ya bari kuma abin da annabi ya yi shine daidai wanda bai yi ba ba daidai bane in dai da sunan addini ne kuma za a samu lada wannan ba daidai bane ba za a yi shi ba manzo Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 firqa kun ga banu isra'il sun rabu kungiya kungiya kungiya 77 72 annabi ya ce wa tafarraqat ummati ala 73 millah ni kuma al'umma ta tawa za ta kasu ƙungiya ƙungiya ƙungiya saba'in da uku bani isra'ila saba'in da biyu ka ce musulmin masu fi faɗi kenan bani isra'ila saba'in da biyu musulmi kuma nawa saba'in da uku to ga magana marar daɗi ɗin wanda take da ciwo annabi ya ce kulluhum finnari illa wahida duk da wuta ne gaba ɗaya sai ƙwaya ɗaya kungiya ɗaya ita ce take kan daidai sabai wannan magana ta ba su tsoro ta firgitar da su sai suka yi wuf suka ce ya rasulullah ya manzan Allah wace ce wacce ce a cikin su su waye sai annabi ce ma ana alaihi wa ashabi wanda ya rayu yayi addini irin wanda ni nake yi yau da ni da sahabbaina da haka duk wanda yake kiran mutane sai ya kokari ya yi wa tafiyarsa kan da garki ya ga duk abin da zai umarci mutane to abin da annabi ya ce a yi ne kuma duk abin da zai hana mutane abin da annabi ya hana a yi ne kuma duk abin da zai ce al'ummarsa su yi to abin da sahabbai aka ce su yi ne kuma duk abin da zai hana mutanen su yi ya zamanto an hana sahabbai su yi irin wannan abu mai sauki simple and clear ko ba ka bane ba abin zahiri yake ba wani abu koyayye to Allah muke roƙo ba shi ne na sa shi haka Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya ɗora mu akan hanyar daidai ita gaskiya tana da ciwo tana da zafi amma kuma alhamdulillah ba za mu cewa Allah komai ba sai godiya da Allah ma ya bamu imani ya bamu fahimta ya bamu ganewa da haka kowa ya je ya biya allansa da kansa da kansa kuma ya duba a ina yake ra'ayi son zuciya a'a mu muna tare da su wane mu wani ko ina ya kira mu ko wuta ne muna tare a to kuje kuje kuje mu ba ma tare kuje can ku tafi dan wani ya ya shoyayya da shauki ya dauke shi an yi magana an yi bayani an kai shi bango yace kaga kai ni fa kaga wani ko wuta ce ya kira mu ni ina bayan sa mu tafi wutar haka ya faɗa to kaga wannan sunansa ne mahaukaci bai da hankali tunda wani nan da ka faɗa ba annabi bane inda annabi ne zaka ce ko annabi annabi ne manzon Allah aka ce ko wuta ya ja mutane ce aje a shiga dole a yi masa da'a aje a shiga amma wanda ba annabi ba wallahi akwai kwashin mark akan sa ko waye shi ko Abubakar ne ko Umar ne ko Usman ne su ma dan sun samu tambari ne daga manzon Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ba su da yancin su kira mutane akan sabanin abin da annabi ya kira mutane akai ba zai yiwu ba Allah ka ganar da mu gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita da na so mu kammala sura amma ba za ta kammalu ba gobe ma kammala sura sai mu shiga suratul a'raf insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe kuma Allah mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ai wannan abin ta kan nan sai an mata rukiya ko ko ko aljanu ne suka suka shafe ta bismillah me me
mata ce take da ciki sai aka yi azumi biyar da ita na to sai ta shi- ah, sai ta haihu da ta haihu
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kafin mu fara karanta tambayoyi muna sanar da neman taimako kamar yadda aka saba fi sabilillah mutane kuma su taimaka Allah ubangiji ya karba mana ya bada ladan mai tambaya ta farko ya ce malam mai matsayin bin limamin da sujadarsa da ruku'insa ba sa cika yadda ya kamata sannan kuma karatunsa ko da fatiha ne yana yi da gudu-gudu haka a gurguje
um, na farko akwai wani bawan Allah da muke tare da shi a nan gurin ɗazu ina an ci sallar magariba Allah ya jarabe shi da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka yana kwance cikin yan uwa da suke taimaka mana a wannan wuri muna fatan Allah ya ba shi lafiya akwai um, wani dan uwa shi ma da muke tare da shi ɗazu din kafin magariba shi ma mahaifiyarsa Allah madaukin sarki ya dora mata rashin lafiya matsananci wanda suna buƙatar a taimaka mata da addu'a ita ma Allah ba ta lafiya to duka insha Allah in mun zo rufiya za mu sa su a cikin addu'a Allah ya ba su lafiya gaba daya akwai wani bawan Allah shi ma da ya tambaya ta baka shi ma matarsa ce da azumin nan ba ta da lafiya um, ba ta samu yin azumi ba guda ko tara ne ta sha azumi ta dalilin haihuwa ne haihuwa ne ko ta dalilin haihuwa sai ta sha azumi Allah da hikimarsa ana tsammanin za ta samu dama ta yi ta yi azumin idan ta yi azumin ta a ta, ta gama bayan sallah sai ta rama sai kuma Allah ya mata rasuwa to yanzu ya za a yi da wannan azumi guda tara da ta sha ko na makamancin wannan a nan gurin shine za a rama mata mai gidanta da 'ya'yanta sai su haɗu su raba azumin sai su rama mata wani ya yi biyu wani ya yi uku wani ya yi hudu shi kenan sai su rama mata amma kada a bari ba a rama ba don saboda ramadan in ta zo ta gitta da ita tana da rai ba ta yi ba amma sauran azumin mukan wanda ta mutu a cikin su to wannan baya kanta tunda ba ta da rai wallahu alam shi wannan yace me hukuncin bin limamin da baya cika ruku'i da sujada liman wajibi ne cika ruku'i wajibi ne cika sujada cika ruku'i shine sun kuya daidai kuma in yi ruku'in nan kada ya dago sai hatta ya tuma'inna raki'a sai ya samu natsuwa yana ruku'i kamar yadda annabi ya faɗa ya dan jima in ya dago ma haka sujada ma ya sunkuya sosai kada ya sa hannunsa ya danne tumbinsa ya buɗe hannayensa ya sa tafin hannunsa daidai kunnensa da goshinsa da hancinsa su taɓa ƙasa sannan diddigensa yan yatsunsa ya kafe su su kalli gabar su ma to yi haka ya yi sujada kuma ya dan bude a sujada ta sai yadda yar karamar dabba za ta iya wucewa kamar mage ko kuliya ko kaza ko zakara zai iya wucewa ta tsakanin sa in yi sujada to wannan ita ce sujada ta daidai to sai aka samu limamin da baya cika ruku'i baya sujada to wannan hadisi ya tabbata Allah baya karban sallar da ruku'i bata cika bai cika ba sujada bai cika ba Allah baya karba duk sallar da ba a cika ruku'i ba duk sallar da ba a cika sujada ba Allah baya karba sannan kuma yana yin fatiha da sauri sauri in yana yi da sauri sauri baya tauyewa wani harafi ko baya tauyewa wasali wannan ba laifi bane ba Allahumma illa ana so yayi karatu irin na manzon Allah an nitse ki an ce manzon Allah yana karatu wato kai kama iya rubuta abin da yake karantawa alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنتي aka ce aya aya duk karatun annaba kai ke to Allah ya yafe mana mu din ana dan kara mai kadan to amma dai an kara man kana kara da yawa da zai shaki kafireton kuma a zuwa samu matsala to yanzu wannan mutum ya zai shawara ta nan ba wai zaka daina bin sallah bane mun ga matsalar mu muna da sha'awar mu ce bara mu bi wani sallah ba ka bi hanyar da zaka taimaka ya gyara yanzu da ka daina yin sallah ka daina bin sallah ka je ka yi gulma ka zuga wani ma ya daina yi ka je ka dada zuga wani ya daina yi shikenan kun bude sabon masallaci an samu rabuwar kai riba aka ci to ba gwanda ka je ka kai ainihin wato karasa gurin wani mai ilimi wanda ya fi shi ilimi ka ce mai nasiha ko kuma kai din ka haɗi a radu ka je ka same shi ka ce akar makallawa da Allah ka yi min afuwa don Allah ka yi haƙuri fa da Allah su ka ne na gaba ta cika ba ruku'in ka na gaba ya cika amma yana da kyau a gyara ko da bai karba ba ya ji haushi dole nan gaba wallahi in ya zo sai ya gyara ko ba haka bane shikenan kuma ba rataye ka zai ba ko in ka je kai mai nasiha zai rataye ka to mu rinka yin gyaran mu samu lada shi yafi akan mu raba masallaci Allah gane da mu
wannan kuma yana cewa malam shekaru biyu da suka wuce kace idan an zo yin tahajjudi a wurin tahajjud in an taso daga ruku a rinka cewa wa rabbi alhamdu to idan kuma an taso daga sujada a rinka cewa allahumma gfirni warhamni shin mutum zai iya yin wannan addu'o'in a sallan farilla kuma menene fa'idanta
to abinda nace shine coach me right ni ban ce wa rabbi alhamdu ba cewa ne li rabbi alhamdu Allah saka ma da alkhairi kai ta yi Allah zai baka lada hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallar dare yana dadewa in ya dago da garkuyi kamar yanda ya datse a tsaye haka yake dadewa in ya dago da garkuyi to abinda aka ruwaito yana faɗa yawa yawan addu'o'in yana cewa li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu an ruwaito yana yin wannan a sallar dare ne sannan idan ya dago daga sujjada kuma yana cewa Allahumma firli ko Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuquni ko kuma Allahumma firli Allahumma firli Allahumma firli wannan a sallar farilla da tanafila duk annabi yana yi ta farko a sallar dare kawai ake li rabbi alhamdu ka gyara ba wa rabbiya ba li rabbi alhamdu a sallar dare Allahumma firli takalin sujjada guda biyu annabi yake ko ta farilla ko ta daren gaba daya
wannan kuma wata baiwar Allah ce ta ce malam ta san cewa mijinta na wurin amma tana bukatan malam ya yi mata nasiha da sauran ya masa nasiha da sauran mazaje domin kullum sai ta kure kwalliya saboda shi kuma kullum tana cikin fara'a da biyayya a gare shi amma shi kuma kullum kama an aiko masa da mutuwa wai yana tsare gida don katta raina shi ko a waje aka bata mishi rai in ya dawo gida sai ya hushi a kanta kullum a cikin masifa yake saboda
to Allah ya saka miki da alkhairi kuma Allah ya sa abin da kika faɗa ɗin haka ne hakika hakikanin gaskiya alhamdulillah gaskiya akwai mazajen da Allah ya musu arziki matansu suna da tsafta suna da kula da jikinsu saboda gaskiya mace tana samun matsayi ne a wajen mijinta in tana da wannan yayin da mace ta zama kazama zaka ji ta ishe ka wallahi sam ka ji ta fita daga hayyacinka to wannan tana yi tana kwalliya kin yi sunna kin dace da aikin sahabbai kuma kin dace da karantarwa da annabi yayi wa matan arziki su rinka yi wa mazansu kuma kina sakin fiska dan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi shine khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka mafi alkhairi daga cikin mata ita ce wadda kana kallanta sai ka ji ta faranta ma rai tana da sakin fuska ba ta saka fuskar shanu ke kin yi alhamdulillah sannan ya tabbata hadisi abdullahi dan umar haka kawai sai je caɓa kwalliya kamar yanzu mu yi kwalliya ya saka babban riga ya tsaftace ya gama kakalewa gaba daya kamar zai fita sai mata ta ce yau kuma ina za ka sai ya ce ba inda za ni na yi ne dan ki na yi kwalliya ne dan ki ganni ki ji daɗi ki ga ke ma mijinki ba dama ne a cikin maza to don Allah yanzu maza suna wannan in kaga yayi kwalliya daurin aure za shi idan kaga yayi kwalliya zai tafi zance ne zai je neman ƙari in ka ga ado zai tafi taron siyasa amma wai mutum ya yi wanka ya yi ado ya sa kaya sababbi ya zauna a gida suna hira da matarsa da zai ba Ga- yawanci da gajeren wando ake zama kurin da da yar rigar ka ta inyamurai da ita kurin zaka zauna a gida kuma tsakani da Allah ba a yi musu adalci ba yanzu matan nan mun tsare su a gida mun ce su daina fita yawo ba za su je ko ina ba diman da'iman tana gida fa yanzu ka duba ko irin taron zaɓe ake ko wani abu lokacin zaɓe aka ce kowa yana gida ba zai je kasuwa ba ba zai je aiki ba ka ji yadda kake takura in kana zaune a gida to amma ita kullum fa haka da haka gaskiya ya kai dan uwana abin da kake ba daidai bane kuma da sauran maza ma da yawa gaskiyar ta wallahi akwai mutumin da zai zo yana wasa da dariya a waje yana zuwa zai shiga gida sai ce mm sai ya tsaya- sai turmune fuska tukunna sai ya dawo da rashin mutuncin yayi seti sai ya shiga gida yana shiga sai ya fara bol da kwanuka ya doke wannan kwanan ya samu wani yaro ya bashi mari tukunna to ya ina za a abin nan kai da ake so in ka dawo yara su zo da gudu su rungume ka ba ba oyoyo baba sanda zuwa baba kaza amma kai ƴaƴanka ba rahama matan ka sai ana ji sai a ce gashi ya dawo ki gudu ki shiga ki shiga in yazo zai buge ki wallahi a'udhu billahi wannan ina morewa kuma wannan ka duba irin wannan abu fa mutum zai gama duk wannan rashin mutunci in dare yayi kuma sai ya kewaya ya je ya- ya kalla ya kulla alakar aure da matarsa babu kunya ai da kunya wallahi da haka wannan ba daidai bane kuma sunansa zalunci kuma wallahi kamar yadda aka wajibta wa mace taimaka da'a ta bi ka kai ma wajibi ne ka taimaka mata ka faranta mata kada ka baganta mata rai ka duba fa ba dangin iya ba na baba ba su didi ba sa dada haka kurum ta ganka ta ce tana son ka ta zo ta aure ka wataƙila ma kuka yi ta fafatawa da wani ka daga wani ka ka da shi aka baka ita cikin mutunci matan mu mai ta musu duk abin da muka dama a sa ta ta yi hidima duba azumin nan duk wahala yanzu kai ba za ka iya komai ba amma su dafa su dafa maka abinci su dafa nama su yi dan wake su yi kosai su yi koko su yi kunu su yanka lemo su yanka abarba su yi abin nan kuma in bai yi kyau ba kuma mai ta musu faɗa kuma duk da haka mutum ya shigo gida wai yana turbune wa matarsa wai shi wai dan bakin ciki shi dan bashin rai wallahi wannan ba wani rike gida sunansa baza gida ba wani rike gida anan sunansa baza gida kuma kuma baka burge ba baka burge ba wanda yake burgewa shine wanda in ya ko yana da bacin rai in ya zo gida sai ya saki fuska ka gan shi cikin yaransa yaranka su zo wannan yana wasa da kai wannan yana hawanka wannan yana cewa baba kaza kana wasa da su matanka ka hada su gaba ɗaya ana wasa da dariya Hmm, iyalinka ta zo ana shewa ana jin daɗi wallahi wannan ya fi ka ba wa mace dubu biyar ka zauna ku yi ka kauna da ita da faranta rai da da da, da ainihin tattaunawa ka tsokale ta ka abin nan ɗinta ka ce kai amma yau fa kin yi kyau wallahi amma yau gaskiya ka- kai ni zan bari dai na ga wata atamfa original za ta yi miki kyau ce Allah ai saboda kin iya kwalliya ni kwanan nan na ga fa ba dama ne kai ta tura ta kana dora kana tara mata ƙasa wannan shine shine daidai Allah gadar da mu kaga samari marasa aure ba mai mata ko ɗaya a nan duk kaji sai kabbara suke yi Ma- masu auren suna baya
a wannan ya ce assalamu alaikum malam ni ne na yi lattin zuwa masallaci kamun na isa sai na samu an yi ruku'u na raka'ar farko kamun na yi niyya na biliman sai na ji ya dago daga ruku'u amma sai na yi sauri muka dago tare da mamu shin ya na samu wani raka'ar koko
to hakikanin gaskiya duk wanda ya zo ya tarar da liman kuma ka ga liman din sai ka zo ka tarar da shi ya dago da garkuyi sai ka ba- kabbara ka bi shi zance mafi inganci baka samu wannan raka'ar ba to amma akwai wata magana guda daya da wasu malamai suka faɗa cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa an sanya liman ne kuyi koyi da shi ku kuma ku yi sahun farko su yi koyi da liman sahu na biyu su yi koyi da sahu na na na, na ɗaya sahu na uku su yi koyi da sahu na biyu ma'ana kowane sahu ya koyi da sahun da yake gabansa to kai da ka zo za ka bi sallar liman kam ya ɗago to amma sahun da yake gaban ka bai ɗago ba to sai ka kabbara sai kai ruku'i ka samu sahun da ke gabanka a wannan wasu malamai sun ce ka samu wannan rakar amma wasu sun ce tunda ya tabbata galiman shine oga kwata-kwata kaga ya dago to kuma ka zo ka kabbara ka yi ruku'i baka da wannan raka din kuma alladhi yatma'innu ilayhi nafsu shine da yawa yawa abinda malamai suke faɗa kuma rai yafi kwanciya da shi shine in dai ya tabbata ka ga liman ya dago daga ruku'i to shikenan kuma baka samu wannan ainihin raka din ba to sai tambayoyi lokaci yayi addu'o'i
a masu takarda addu'o'i na farko ya ce malam su ne za su je su interview na police cadet saboda haka suna bukatar malam ya taimaka musu da addu'a wannan kuma ya ce a, da fatan an sha ruwa lafiya malam muna da muna so a taya mu da addu'a domin jarrabawan da muka yi na neko Allah Ubangiji ya ba mu sa'a
to jama'a duk wanda yake da bukata da waɗannan wanda suka rubuto da wanda basu rubuto ba da iyayenmu da aka ce ba su lafiya da kuma yan uwanmu da aka ce ba su da lafiya da mu kanmu da muke da larurori muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ka biya mana ya Allah duk mara lafiya ka ba shi lafiya wanda yake neman wata bukata a gare ka ta alheri Allah ka biya masa ya Allah duk wanda ya zo wannan guri yake da bukata ubangiji ga hannayenmu gaba gare ka ya Allah mun haɗu a wannan wuri ne don tunatar da kanmu addinin mu yanda za mu bi kai mu makaɗa a ubangiji ka tausaya mana ka amsa mana bukatunmu ya Allah ka tausaya mana ka amsa mana bukatunmu ya Allah waɗanda suke neman aure ka ba su daman su yi waɗanda suke neman mazaje na ƙwarai ya Allah ka ba su mazaje na ƙwarai masu neman jari Allah ka ba su wanda ba su da aikin yi ba su da sana'a ko na gwamnati ko sana'ar hannu Allah ka ba su duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin